ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاد يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da azumi yau muna fata Allah Ubangiji zai taimaka mana akan rike darajar wannan wata mai alfarma har mu samu lada cikakke mu samu kuma yardar Allah tabaraka wa ta'ala Ubangiji maɗaukacin sarki ya yi mana bayanin irin abin da yana faruwa idan ya yi wahayi a sama. Kamar da dai ya faɗa cikin Alƙur'an da wanzan na haza Ƙur'an ala jabalin la ra'aitahu har hashi an mutafaddi'an min khashyatillah haka idan Allah Ubangiji ya yi ya so yayi wahayi ga na Jibril ko kuma ga mazauna sama sai ka ga sammai duk sun girgiza mala'iku sun suma kowa dai ya fita daga hankalinsa can tukun Allah Ubangiji zai yi wa Jibril alaihi salam wahayi sai su tashi su tambaye shi menene Ubangiji ya faɗa menene Ubangiji ya faɗa sai ya ce musu ya faɗi gaskiya dama banda gaskiya ba abin da Ubangiji zai faɗa gaskiya ce gaskiya ne kowane ke yana faɗa gashi abin da ya faɗa kaza kaza kaza mutane Jibril zai ga mutane saman ta bakwai da bakwai da su ba labari da na shida na shida da na biyar ta biyar ta biyar da na ta hudu haka dai a ga uku biyu har a zo saman farko inda wato aljannu suna wasu tashi na aljannu domin tashi na aljannu akwai masu tashi da kuka kansu suna yawo kamar sauran dabbobin da suna tashi sama wasu kuma kamar dai an sani a siffan wato dabbobi ne wasu kuma a siffan macizai yadda Allah ya halice su. To wa'annan makusanta wato sama masu tashi sama din nan sai su ji abin da mala'iku sun yi magana da shi din nan su samu wani abu su taka sai su sauka su ƙara a kansa a dinga yaɗa abubuwa na labaran gaibi har mutane su zaki cewa aljannu sun san gaibi ko kuma aljannu ba abin da zai gagare su komai da komai sun sani. To Allah Ubangiji da ya bayyana abin da yana faruwa a lokaci akan waɗannan abubuwa da Allah ya amata na batun wahayi. A taƙaice dai Allah a nan yana cewa ita shafa'a wato ceto ba ta amfanar ga mutumin da Allah ne ya ba da izini a yi miki ceto kuma ba mutumin da Allah ya masa ta yi ceto ba. To, a nan wala kan hausha a shafa'a ina hulani ila liman ajina lahu. in za ku ji a an kulu da kuma an yaye daga cikin kan zukatan su wato sa mu hankalin su sai su ce ne ne ubangiji yake jibril ya ba su labari sai ka sai ke musu ya faɗi gaskiya sai kuma su ce gaskiya ne wa huwa al-alim kabir shine madaukaki mai girma kul man yarzuqu min as-samawati wa katamma muhammadu wannan kafirai masu jayayya waɗanda sun nuna girman kansu na rashin wato na rashin biyayya da alƙur'ani da kuma ayoyinsa wani man yarzuqukum min as-sama'i min as-samawati wa ne ne arzuta ku daga cikin sammai da ƙasa duk arzikin ku hannuwa a hannun Allah kullina kace muku Allah shine mai arzuta kun san dai Allah shine halice kun san dai Allah shine mai arzuta kun san ranku nan Allah ne ya ba ku mulun fashin da kuna yi Allah ne ya ba ku damar sa duk ni'imomin da kuke cikin su daga Allah suke gumakan nan ba su taba ba su ba ku taba ganin su sun wani abu ba saboda haka bari in tambaye ku shin wane ne ne muku irin waɗannan abubuwa na arziki da sauransu arzikin arziki arzikin rayuwa arzikin zama a zuwa arzikin lafiya arzikin yara arzikin komai da komai waye ke ba ku lillah idan ba su ba da amsa ba saboda wato abin nan bizari ko kuma saboda girman kai قل كثيرة الله الله شيني مجين أرزكي لقوة لقوة الله شيني مهلكي الله شيني من أمساوى Allah kuma shi ne abun bautawa وإنا أولاكم لعلى هدى في ضلال مبين wannan ladabi Allah ubangi yana koya mana shi a cikin alkur'ani cewa in kana jayayya da wani mutum wanda shi bai san abin da kake kai ba ko kuma ya sani da gangan yaki to karka karka karka yanka karka zartar da hukunci karka yanke shi kun ka ce masa wa inna wato ka ce musu ko mu ko ku je wasu wasu a kan shiriya wato a kan shiriya shiriya ba daidai ta wasu kuma suna kan fata ma'ana dai wannan shi ne ladabi in kana jayayya da mutum to karka zo wato a fili haka ka yanka hukunci a kansa a wa inna awliyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu ko ku wasu mu suna kan fata wasu mu kuma suna kan shiriya wasu suna kan fata bayananna ma'ana dai su ne suna kan fata bayananna su waɗannan kafirai ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ladabin da mu za mu koya a nan in kana jayayya da mutum ka kai gaggawa ka ba haƙi da kanka shi kuma ka ƙaryata shi ka tozar na a'a ka nuna dai kai kana adalci ka bayyana dai to ko ni ko kai dai ɗaya mu kan yana kan gaskiya ɗaya kuma a kan bata amma Allah shi zai bayyana wannan abu na dalla
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون har da yau dai bayan Allah ubangiji ya bayyana wannan wannan yake musu qul ka ce musu la tus'aluna amma ajramna dai dukkan da muka yi ba za ka mai ko kansu kansu ba wala nus'alu amma ta'mal wato nan kuma sai ya zo bai mai makon ce to wala wala nus'alu amma tujrimu amma bai ce haka ba to laifukan da muka yi gare gare su za a tambaye mu za a tambaye mu daga laifukan da muka aikata ko kuma za a tambaye ku kan aikin da kuka aikata nan bai ce ijrami ba wannan duk ladabi ne na magana in kana jayayya da mutum ba za ka yi gaggawa ka ɓata shi kuma ka yi karka ke kanka a ba haka ba ne shi ne kulla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malu الذي بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق قل كتبت ران القيامة Allah Ubangiji maɗaukacin sarki mahalicin mu mu da ku duka zai tara mu a wuri guda yanzu ma bainana zai tara mu wuri guda summa ya tafi bainana shi Ubangijin mu bayan ya tara mu wuri guda sai yi hukunci tsakanin mu yanke ya zartar da shari'a a tsakanin mu bil haqqi bi gaskiya kowanne da za a hukunta shi sai da abin da ya cancanta.
وهو الفتاح العليم Allah Ubangiji shi ne alfattahu shi ne al'alimu shi ne mabuɗin komai a hannun shi tabaraka wa ta'ala shi ne mabuɗin rahma da mabuɗin azaba mabuɗin ɗaukaka mabuɗin ƙasƙanci da arziki da talauci ko yana hannun shi al'alimu shi masanin komai da komai ne duk abin da muka aikata ya sani abin da kuka aikata ya sani kuma zai mana hukunci bisa abin da mun yi kuma bisa abin da kuka yi
هو من الذين ألحقتم به شركاء كلا to yake musu qul ka ce musu aruni alladina alhaqu bihi shuraka ku nuna min dalilin gaskiya ko kuma dalilin wayannan da kun haɗa su wato gumakan da kun dangana su ga Allah kun ce su daidai da Allah ko kuma su mataimaka ne da Allah ko kuma su za su yi ceto ne gare ku a wurin Allah wayannan ku nuna min dalilin su kalla waɗannan su waɗannan gumaka ba su isa su zama wato kini ko mataimaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya haɗa su kalla bal hu bal huwa al-azizul hakim Allah shine kadai mabwayi ne hikima wanda zai zartar da hukunci kuma a nan duniya to abin da kuna samu shi yake ba ku abin da ya same ku shi yake kawo a kanku abin da kuka samu na alheri Allah ubangiji yana ba ku yana ba ku shine sakamakon godiya da kuke yi azaba kuma ko kuma sharri in ya same ku to sakamakon abin da kuke aikatawa ne na rashin gode wa Allah da mutunci da kafirci da sako da sauran abubuwa bal huwa Allah al-aziz al-hakim babu wani ne kuma
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا hakika Allah Ubangiji ya aiko da annabawa da dama tun daga sayyidina Adam alaihi salam har zuwa zamanin sayyidina Isa alaihi salam shine wanda ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan annabawa da Allah Ubangiji yana aiko su duka za su zo ne da jama'a kowane annabi zai fito ne a cikin kabilarsa wanda yanzu abin da suke wata yana faruwa a ƙasashe a nan kamar annabi isa an aiko shi cikin aramawa a ibrahim cikin aramawa da musa cikin isra'ilawa to haka ne dukkan waɗannan annabawa an aiko su ne da ƙabilu ce kamar yadda duk ina gani yanzu kowa yana jawa ta wasu suna kama wannan musulmai da to abin ba haka wanda aka aiko shi ga dukkan al'ummu da ba su ɗayansu shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kan an aiko shi ga fari ga baki ga balarabe wanda balarabe ba wanda kuma kowa da kowa ne shi annabi su shi ne ubangiji nan yana bayyana mana cewa wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba face ka zama kafatan linnati bashiran wa nadhira wato face ka zama annabi ne ga kowa da kowa dukkan al'ummu kana ma waɗanda wato sun imani bishara ga aljanna wanda kuma sun sun taurin kai sun ki su bi ka kuma ka gargaɗe su yi musu gargaɗi da azabar kuta walakin na aksaran nasi sai da yawa daga cikin mutane la ya'lamun ba ba su san haka ba to da alqur'ani yana cewa manzo al-umar yana cewa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas wato ai ila an-nas 'ammatan an aiko ka ga dukkan mutane da baki ɗaya wato ba ba ba wata kabila ba wata al'umma dukan su naka ne fasada yana cewa cikin wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم أن أيكوش إلى لك لا ربا لكم وأن لا ربا فأكرمهم على الله كما ذكرت أمته بدايتك mafi daraja a wurin a cikin su wurin Allah shi ne wanda ya fi ya fi su bin Allah ya fi su tsoron Allah fa akramu akramuhum akramuhum ala Allah aqwahum lillahi azza wa jalla mafi daraja a cikin su bin Allah shi ne wanda ya fi su bin Allah tabaraka wa ta'ala ibnu abi hatim shi ma ya rawaito cewa أبو عبد الله الطهراني يكي مثلا حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم يعني من أبان عن إكرمة قال سمعت ابن عباس يتناجي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء عبد الله بن عباس الله يبيتي سأل محمد صلى الله عليه وسلم أكمل يكون في سماء da kuma dukkan annabawa da Allah ya aiko da manzanni duka Allah ya ɗaukaka shi a kansu قالوا يا ابن عباس فيما فضله الله على الأنبياء قالوا لم تأكمل يكون تسير لا مكاني وتيا يا الله أبنزل يا في في تاشي أكم دكان النبوات قال إن الله قال إتمس أبنزل يتي جفتا في القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له بعض من ظل بك أيقوشي في وسط sai ya zo da harshen kabilan ne ko ya bayyana musu abin da aka bashi na sasa ma'ana dai shi wato duk wanda aka aiko shi dai an aiko shi da kabilarsa wato yi magana da harshen mutane shi ba a ce shi annabi ne da dukkan al'ummu ba a sauran al'ummu a wani shi shi dai al'ummar da aka aiko shi da reka ita ce wanda yana magana da harshensa dukkan annabawa haka Allah ya aiko su wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya gaya wa annabi kuwa wa ba a farna ka yi zaka fata lina ba mu an ba mu aiko ka ba kake da baki ɗaya da dukkan mutane wato mun aiko ka kai ne annabi ƙarshe littafin ka zai hukunta kan sauran littattafai ba za su hukunta shi ba annabcinka ta kewaye annabcin sauran annaba da suka riga ka manzancinka haka kuma ta kunshi annan wato ta kunshi manzanci ta kunshi manzanci da sauran manzanni haka kuma abin da aka keɓe ka da shi an keɓe ka da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah ya fifita shi akan dukkan halitta gabaki daya wannan asali Abdullahi ibn Abbas wanda ya rawaito din da yana nan a cikin wato Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi ma yana cewa أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قط أبو بلال ألا بالي بيباع كل النبي لكن أنا ما عندي سكر الجاهل نصبت بالرؤم مسيرة شهر ألا أبلغ يباني وتكلف صورة واقكما فرقبا متي إن في سياتي مقيانا وكما أبو كلبانا لكان نيسان سنة فيها وتهدى sai su kirgi ka kamar gani wani su gudu su bari in je in samu gidaje ba komai ya wato ba sai kaya sai a ɗiba kaya a dawo wato saboda wannan kwarjini kuma darajar da Allah ya bashi wato musulci da mu'ami Allah ubangiji ya bani nasara da tsoratarwa ga makiyana tafiyan wata guda su ji labari na su gudu wa zu'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura kuma ƙasa da baki ɗaya Allah ya sanya ta masallaci ne gare ni kuma abun tsarki ne gare ni duk wani daga cikin al'umma ta inda sallah ta same shi wato lokacin sallah ya same shi yana da alwala to nan masallacin shi yake sai sallah in kuma ba shi da alwala to kasa Allah ya sanya mishi abun tsarki ne sai ya tayammama kuma ya yi sallah na uku wa uhillat wa uhillat biyar gana'i a zamanin annabawan da suka riga idan sun yaki da abokan gabansu suka ka suka samu ganimomi to baya halatta shi annabin ko kuma jama'arsa su taɓa waɗannan ganimomi da komai sai a tara su guda wata uta ko kuma wani uta ta sauka daga sama da ƙone waɗannan abubuwa duka gaba ɗaya ba mai ba mai taɓa shi ko Allah ubangiji ya halatta masa shi da al'ummarsa wato idan an samu ganimomi sai a raba ma waɗanda suka yi yaƙi kowa ya samu rabon shi a cikin su wannan ma sai da cikin abubuwan da Allah ya tafi ta shi da su shi ne na uku za a kuma ta halatta wato ita janayin ganima ganiman ya halatta ga wani mutum ba sannan kuma yake wa uqitu shafa'ata gobe a lahira idan tara mutane da al'ummu da annabawan su duk an tara su wuri guda ba wanda zai iya buɗe baki ce zai faɗi wata kalma saboda tsananin tsoro ba wanda zai bude ma ba shi ke wa al'umma ta kuyi hakuri za a yi wani abu a babu kowa dai na shi na shi kowa yana ta kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi kadai Allah ubangiji zai ba shi izinin shafa'a ya ba shi izinin ya zai yi ceto da dukan al'ummu ba kuma sakun ba dukan al'ummu zai zo ya yi shi dada a gabanin ubangiji wato gaban a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala inda dai ubangiji ya ba shi umarni ya yi sujada ya ce a nan Allah zai ilhantar da ni zai saka a zuciyata wasu abubuwa na yabo wato na Allah na godiya ga Allah addu'o'i da zan dinga yin su a nan duniya ban san su ba sai a can in dinga yi in dinga yi sai a ce min ya Muhammad san toka wa shafi shafa alfa wa تلقوك أو تلقوك شفا يا محمد لا تنكر فكما يدعو أبنك تكي شوزا باتش تكي شوزا كوشا أما الله أبني زيك تكي كونكا وما دي بعد إنني أفارا واتو أبنى أفارا مدنا أكوى إنن الأمو شيني يكي وأوقيت الشفاعة الله باني شفاعة كما وانا الشفاعة بأتكي وانا أتكي مثلا الشفاعة الأخرى با إتكما تفرشي ما زي كابو مزالة صلى الله عليه وسلم وكان النبي ليس كما نبي duk annabin da aka aiko kana yi ba su ila kome ana aiko shi kullum da garinsu wato da jama'a shi dukkan annabawa haka wa bu'istu ila an-nas amma aka aiko ni kuwa a dukkan al'ummai kanu mu kullu ra dukkan annabawa da sun zama na Isra'ilawa din nan duk ai haka su cikin bani Isra'ila ba wani annabi cikin su wanda Allah ya dauko shi aiko shi da wata al'umma da kansu kuma sun hun da larabe da shi shu'ai da larabe an aiko su da kabilun larabawa amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko da shi da larabe ne Allah ya aiko shi da ba ƙuraishi ne Allah ya aiko shi da ƙuraishi ya aiko shi da ƙuraishawa da sauran ƙabilun laraba da sauran duk halittan Allah waɗanda sun cancanci shiga aljanna ya kira su in sun amsa su shiga aljanna idan ba su amsa ba kuma sai hukuncinsa a kansu.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا haka ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai dai wato da yawa daga cikin mutane ba su san da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kan yake wa kuntu bu'ithu ila al-aswad wal ahmar an aiko ni da fari da baki balarabe da wanda ba balarabe ba mujahid yake an aiko shi ma har aljannu ma suna ciki yani aljanna wal insa aljannu da mutane duk annabi an aiko su zuwa gare su a takaice ne wato annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya sanya shi ne annabi ƙarshe shi ne mafificin annabawa shi ne kuma annabin kowa da kowa saboda haka ya kamata wato shi ne kalmar ƙarshe ya kamata mutane su mai da hankali su fahimci abin da ya zo da shi kuma su rike shi. Ana da ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kuma suna ce wato suna ce mata hadin waru yaushe ne wannan alkawari na kiyama da kake gaya mana ya Muhammadu yaushe ne zai zo kana zo kullum kiyaman ta tashi kiyama za ta tashi ta yaushe kenan in kuntum sadi ko kuma dukkan al'ummu wato kafirai da suna gaya wa annabawan su da manzannin su cewa wannan alkawarin da kuna gaya mana na tashi kiyama yaushe yake in kuntum sadi in dai kuna faɗin gaskiya ne ko yaushe ku gaya mana wannan
قل لكم من عاد يوم لا تستعجلون عنه ساعة ولا تستقدمون Ubangiji yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallama haka kuma ya ga wa sauran annaba kul ta ce ma kafirai lakum mi'ad yawm kuna da wa'adi na rana mu'awata na rana ayyananna na ranar da aka ayyana ta لا تستعجلون عنه ساعة ولا تستقدمون akwai wa'adi da Allah ya ɗauka ya aje muku ajal ya aje muku rana idan wannan rana wato wannan rana ba za a gaggauta muku ku zo da bayan ta ba ko kuma a jinkirta muku ku rayu bayan ta ba in ta zo dai gaba gaba ɗaya da wato abin abin da aka gaya muku din zai auku وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه kafirai waɗanda sun hau kan haukansu wato sun haukace kuma cikin kafirci sun ce lan nu'mina bi hadha al-qur'an wannan qur'ani ba za mu yi imani da shi ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka kuma ba za mu yi imani da littattafan da suka riga shi da sauran annabawa ma ba za mu yarda ba wasu kuma suka ce ma'anar da ba za mu yarda da alqur'ani ba kuma ba za mu yarda da wanda ya zo da shi ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ولو كان الظالمون موقوفون عند ربهم ina ma da kana nan kana gani yayin da azzalumai kafirai an tsaida su gaban ubangiji madaukakin sarki kowa a cikin su tsoro ya cika zuciyarsa ga azaba yana gani ga mala'iku komai abin da yana wurin yana kirkirin da shi kirkirin da shi kafiri wato mawqin kuɗi ne ba mu nuna mawqin kuɗi inda rabbi an tsaida su gabanin ubangiji yanzu ya ba'du ila ba'du qawl suna nan suna jayayya tsakanin su a wato suna suna yi da murya mara karfi wato a tsakanin su ne suna maganganu cewa wani kai ne kai mana kaza kai ne ka jawo mana wannan bala'i misali يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين waɗanda aka raina ko kuma ƙananan mutane a duniya waɗanda ba su da abun hannu ba su da mulki ba su da iko cikin tarayya wato na ƙasa cikin tarayya su ce ma manya manya wato su ne umar habaiki kafirci ɗin nan sai su ce musu laula antum la kunna mu'min da ba domin ku ba da wallahi ni imani yau ba ku shiga cikin wannan wahala da muka shiga a ciki ba ku ne kuka ɓata mana lamarin duk قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم waɗannan manya manyan banza ɗin nan ƙarin da zina tabbar kafirai waɗanda sun yi girman kai da abin annabawa lillazina tudhiru da waɗanda aka raina a duniya wato na ƙasa a duniya anahnu sabannaku kun ji su mu ne mu hana ku bin wato bin shari'a da anahnu sabannaku an huda ba da iddaku bayan shari'a ta zo ta zai ce muku mu ne muka hana ku dan kuntum mujrimin kuma munafukai ne kuma wato masifan duk da gare ku ne kuma kafirai ne وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا wato a nan a wato Allah zai ba su daman dai kowa ya faɗi abin da saboda adalci ko ya faɗi abin da yana damun shi wa qala allazina stud'ifu wanda aka raina ko kuma aka taka ko kuma aka danne a rayuwar duniya istud'ifu ni allazina sabra waɗannan manya wato masu girman kai a cikin gari ko kuma wato waɗanda suna gani ganin kansu gagarar duniya ma gaba ɗaya ba gari ba suna ganin kansu sun kai ko ina ɗin nan manya a taƙaice ne ƙanana su ce ma manyan bal makurun lai wa nahari abin da ya matakar da mu shi ne zafirkin da kuke mana dare da rana kada ku bi annabi kada ku bi annabi kuna gaya mana ko kuma kada ku bi muhammadu kar ku bi muhammadu abin da kuke ya mana in samu runa nakura billah kuma kuna ce mana mu kafirce da Allah mu bauta gumaka wannan wa'azi da kuke mana dare da rana shi yasa mu wannan matsala ونجعل له أندادا kuna umarninmu da cewa kada wato mu kafirce da Allah kuna ce ko mu shi- mu sanya mishi mu dangana mishi wato gumaka waɗanda su ba su iya fi komai ba makursu mu bauta musu mun bi ku.
وأثروا الندامة لما رأوا العذاب Sun kulla sun kulla a ransu wato eh, abin da nadama sun yi nadama lokacin da yayin da suka ga azaba wato suka ga azaba ta zo musu a nan sun yi nadama da da da mun sani da ba mun yi haka ba. Mhm.
وجعلنا الأعلى- وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا sai Allah Ubangiji ya sanya hukumai wato ƙarafin da ake ɗaure mutane da su a wuyoyinsu wa ja'alna al-aghlala fi a'naqihim mun tattaure su da hukuman karfe
هل يجزون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ai ba a saka musu face da abin da suka aikata abin da suka aikata na duniya da aikin da suka ba kansu ba gaira ba dalili din nan sai Allah dare da gare su ya tattaune su cikin abin da suna gani kananan su ne suke kan wahalar sa a rayuwa ta duniya su ma a wata ranar Allah sai ya dandanar musu وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ba Qurayshawa kadai suka yi wannan kafirci ba a'a ba wannan al'umma ne kadai wato kafiranta suka yi wa annabi su haka ba a'a dukkan al'um dukkan annabawa da Allah ya aiko su a wani wuri haka aka yi musu wa ma arsalna fi qaryatin ba wata alƙaryar da muka aiko da wani annabi a cikinta ko manzo a cikinta min nadiri mai gargaɗi da zai tsoratar da su da azabar wuta ko kuma saba wa Allah wani duk wanda muka aiko wani annabi a cikinta
إذا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون sai ka ga wadatattu masu jin daɗin rayuwarsu saboda sun samu abun duniya sun samu iko ba wanda zai ce musu a'a sai su ɗaga kansu su ce to mun yi imani da wannan mu je da wani abin da mu je mun kafirce da wanda aka- da abin da aka aiko muku mutum kun nan da shi ta bi ma usaikun ne sai su jira annabawa abin da aka aiko ku da shi din nan mun kafirce da shi ba za mu yarda da shi ba وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا sai su ce ai kun gani a nan ma duniya za ku ga bambanci tsakanin mu da ku wato annabawa da waɗanda suka bi su domin annabawa dama idan Allah ya aiko su ƙananan mutane ne suke jin sun fa suna fara sai su ba manyan mutane ba wato saboda haka a da akwai mutane wato akwai wasu mutane mutum biyu kamun lamarin annabi ya ya shahara su wato sun tashi wuri guda kuma abokai ne kuma sun zama fatina na da junansu suna kasuwanci kawai tare ɗayan yana ya yi da ɗan rikin cikin garin makka ɗayan kuma ya fita daga maka ya je gabar abin nan tekun nan na ba'ar maliya yana kasuwanci to kuma su hatsu su raba abin su to can da can da aka ji labarin annabi ya fita na wannan waje din nan sai ya rubuta wasiƙa ya aika ma nagari yake ya labarin mutumin nan ya ce masa wallahi ne ban sani ba amma wato ya ya ya ka gaya mini ka rubuta mu wasiƙa ya labarin wannan mutum manyan da suka ji shi ƙanana da suka ji shi duk abin da yake ciki ka rubuta masa ya rubuta masa wasiƙa ya ce masa wallahi shi kan ya zo ya ce shi annabi ne kuma duk manya sun ji shi sai ƙanana sun suka ji shi sai ya bar kasuwanci da abin da yake duka sai ya zo ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya manzon Allah kai manzon Allah ne ina so in imani ya ce masa ko bismillah ya ce masa ina so in bi ka yace ka dalili amma me ya dalili da kai daga gindi ka tashi ka zo ga mutane da kin da riko sun yace in ina karanta wasu littattafai a zaman da nima rubuci da yana rubuta ina karatu kuma ina karanta wasu littattafan da suka riga da na ga dukkan annabawa farkon zuwansu ban da ƙananan mutane ba mai ji su ba mai ji su sai an daɗe kan a ga manyan mutane sun fara shiga da na ji waɗannan ƙanana su suka mika ba ni so su iya ni da yawa na zo ni ma shiga cikin su zama fara tare to shi ne dalilin da na zo da ina son mutum da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya faɗi kalmatu shahada haka abu sufyan lokacin da yake sha da aka aka ba shi labari wasiƙar annabi ta iso rufe ya karanta shi abin nan aifar aifar ya karanta wannan abin nan wasiƙa na annabi sai ce cikin laraba akwai mutumin da ya zo ne cikin ƙasar mu da aka duba gaza da sauransu kasar sham sai aka samu mutane laraba sun zo daga makka suna kasuwanci ya ka yake a zomin da su ya rufe majalis majalis na an kulle kofofi aka zama to sai ya tambaye su da aka kawo abu su ya shi ne babban su sauran laraba suna tare da shi da suka zo suka zauna ya ajiye abu su yan gabansa yace ko kuma abokan da nake zauna da duk lokacin da tambaye shi ya faɗi gaskiya da gaskiya tabbatar in ya faɗi abin da ba daidai ba ku ƙayyata shi to ya tambayi wannan mutum ya masa shi wannan mutum ya yake cikin ku dama yana da kakanni suna da sarauta yana da ko kuma su ne manyan ku ko menene yadda yayansa kakanninsa suna daraja amma ba sarakuna ba ne amma suna da daraja a cikin mu ya waiwai wani wani sun ce eh gaskiya ne ya faɗi gaskiya to mutumin nan da can cikin dangin shi kakanni ne akwai wani wanda ya yi da'awar cewa ya zama annabi akwai kakanni da sarakuna ta ce a zan ce wata kila mutum ne ya yi da'awar da samun mulkin kakanni shi ya yi da'awar wannan ya samu mulkin sa ya yi siyasa ya samu mulkin shi na tambaye ka shi wannan mutum wato abin nan yana ƙarya ba so zuwa ga abubuwan da ya tambaye shi in ce duk da ba kuma ƙarshe kace mabiyansa sun yi ƙananan mutane in ce dukkan annaba sun farkon su zo ƙarshen su idan ɗayan su ya zo inda ya zo ɗin nan ƙananan mutanen wurin su za su fara bin sa an ce musu mutumin nan gaskiya annabi ne Allah ya aiko shi ku tashi sai suka tafi sai yake aje a rufe kofa an rufe kofa sai ce ma manya manyan kiristoci da suke gaban shi yake musu jama'a kun san da annabi isa ya mana bayani cewa da kwai wani annabi zai yi suka ce masa eh zai yi ko kuna zato watakila wannan ba shi ne annabi da isa ya mana gara mu ne sai suka tashi mun sun gudu suna so su fita kofofin zuwa alfa yake a damun da su aka dawo da su sai yake musu ai na gaya muku ne dama don in jarraba ku in da kuna da abin nan in da kuna da yaƙini kuna da ƙarfi yaƙini ƙarfin imani ko ba ku da shi shi yasa na gaya muku amma ba don na yi ibu mu yi imani da kyau nan ne shi aikwatsun abin da ya hana shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam don jama'arsa ba su goyi bayan sa ba amma shi ya gaskata annabi gaskiya ne sai dai ya kasa wato bin shi saboda wayannan wato su reverend reverend din da suke tare da kai da makamantan sun hana shi bin sa to haka ne a tsarin annaba duk wanda ya zo ƙananan mutane ne za su fara yin imani da shi وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا suka ce ai mu wasarin da zai nuna muku mu mun fi ku daraja a wurin Allah din nan dukiyoyin mu sun gina ku mu ne mawadata Allah ya ba mu dukiyoyin nan in baya son mu zai ba mu ne Allah ya ba mu waɗannan dukiyoyin saboda yana son mu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin wato mun fi ku ƴaƴa mun fi ku dukiyoyi mun fi ku mulki mun fi ku komai da komai ba ɗan da zai same mu ko ne dai a nan duniya ba za ku wahala can ba za ku wahala to ولا نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
قل يا محمد ga waɗannan kafirai ai wani arziki ba ma'auni ba ne ‘ya'ya kuma samun su ba ma'auni ba ne mulki ma ba ma'auni ba ne kun san dai sun auna da su da mamurubu da sauransu sarakuna ne su samu sarauta amma ne ta yi musu mawadata ne ne suna da komai da komai sun auna ne bai samu ‘ya'ya ba amma sauran suna da ‘ya'ya ne suke musu ba abin da suke musu shi yasa ubangiji yana ce kullu rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ubangiji yana fada arziki ga wanda ya so yarda da shi cikin bayansa kuma yana kuntata shi ga wanda ya so ya yarda don wata hikiman da ban da shi ba mai sani wani ya sa arziki to amma a duniya ma in mun haza yawanci waɗanda in ba Allah yana so ya azabta su da arziki ba wanda ya ba shi arziki sai ta danke yana alheri yana alheri ga jama'a wani sai an sa dukiya nan hannun da zai bayar ba to shi yana taimaka wa marayu yakan taimaka wa musulmai yakan taimaka wa da suna da rauni yakan taimaka wa jama'a cikin wasu abubuwa da wannan alamar cewa amanar da Allah ya bashi din nan ya rike ta daidai kuma yana yana wannan in yace Allah ya kai ta ni gaskiyar sa amma kafiri wanda dama dukiya Allah ya bashi saboda kurum wato ya nuna ikon sa kan mutane ya danne mutane ya karkashe da su sa su bauta gunki wannan da an ba shi saboda fifiko bane an ba shi dai saboda wata Allah ubangiji ya yi shi imtihani bala'i ne aka ba shi walakin akthar an-nas la ya'lam mutane ba da yawa suna san haka ba za su san cewa arziki da ƴaƴa da sauransu ba su ne ma'aunin da za ka auna sa'ada ta lahira da shi ba ko kuma daraja a wurin Allah da shi ba
وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
ومن وما أموالكم dukiyoyin da aka ba dukiyoyin ku ba su kasance suna kawo ku kusa gare mu ba wa ma amwalukum wala auladukum dukiyoyin ku da ƴaƴan ku da kuka samu da ababen daraja da kuka samu a duniya din nan da bisa tsarin wato imani ba din nan billati tuqarribukum ba ba su ne waɗannan waɗannan ba su ne za su kawo ku kusa gare mu ba إلا من آمن وعمل صالحا وأن بيت وأن أيك إذا كتاوت كتب له شين وأن أي إيمان ما أيك أيك نقري فأولئك لهم جزاء الجنة وأن لم تكون وأن جاء فاكا مسجد منك أبين ذاك باس إنه أبين إن كان مسجد لا جانا بما عمل وأبين إن كان أيك سماء أبين إنه فأبين إن كان مسجد أنا الدنيا جاء من كاشي وجاء لاهرة كما جاء باس لا جانسو domin duk abin da suka yi kayan abin da kayan sadaka da shi sai ba ka sani ba amma Allah sai ya baka shi a nan kafe a iyalinka ka ko a cikin lafiyar jikinka ko kuma cikin lafiyar ƴaƴanka ko kuma iyalansa ko kuma jama'arka sannan kuma ko ya kare ka daga wata masifa duk dai yana cikin wannan gobe Allah ya kuma ladarka yana da kashe Allah ya saka maka a nan duniya ya saka maka a can lahira wa ulaika lahum jazaa'u bi'thi bima 'amilu wa hum في الغرفات آمنون su wayan nan gobe a lahira Allah Ubangiji ya zai zaunar da su a cikin benaye na aljanna kuma ya amintar da su daga duk wani abin tsoro wato duk abin da suna zato zai same su na tsoro dai Allah zai kubutar da su daga gare shi kuma zai zaunar da cikin benaye irin na aljanna a cikin wato alkur'ani mutum ya duba zai ga abubuwan da sun hana sun sha mace kafirai da barin imani suna da yawa ciki dai batun da muka faɗa na cewa ƙananan mutane ne suke bin annabawa farko wannan ma wani abu ne wanda yana hana wato waɗanda Allah bai arzuta su da imani za su yi imani a cikin Qur'ani lokacin da Nuhu alaihi salam ya tsaya zo gun al'ummarsa da ya kira su zo imani sai suka ce masa wa qal ummi anumi laka yasraka rabbu shin za mu yi za mu bi ka alhali kuwa wato to zakatun mutane mutane wato kaskantattun mutane suka bi ka ya za mu bi ka ba za mu iya bin ka kan wannan ba haka nan kuma ya an gaya mata cikin suratu abunan suratu hud wa ma da raka kana aka illa alladhina hum araziluna ghadiyar ra'i to ba kuma ba wanda ya bika cikin mutane mu sai dai kananan mutane wanda suka bika ba da izini ba ba da yarda ba haka dai wato in ka duba duka wato kananan wato manyan mutane abin da zai hana su cewa kananan su ne sun riga su zuwa in imani to ubangiji dai anan yana ce duniya yakan ba mumini yakan ba kansa yakan ba mutumin da yana da rabo a lahira ko da mutumin da kuma ba shi da rabo ma a lahira saboda haka don ka samu dukiya ka samu ƴaƴa ka samu ɗaukaka a rayuwarka ta duniya in ba ka da imani to kada ka yi farin ciki kama ka yi ka yi kuka da kanka shi ne ubangiji yana cewa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyoyinku da ‘ya'yanku da duk darajar da muka ba da jin daɗi da muka daɗi da muka je muku wato hakika ba ya kawo ku kusa da yemu ba ya ba ku daraja a wurin wurin Allah ta ba ku ta'ala illa man amana wa amila salih sai dai wanda ya yi imani ya aikata aika na kwarai idan ya ga yana da arziki na duniya yana da ‘ya'ya yana da daraja ya san ni'ima ne Allah kore masa aikin shi shine anan ya gode wa Allah kanka fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi muminai waɗanda Allah Ubangiji ya ba su alheri na duniya kuma suna ta sadaka suna cewa a cikin faɗin nan zai taka musu zai taka musu sakamako ne kacce ko kuma sakamako abun ninki bima'an da abin da suka aikata a nan na ajiri duk sadakar da suka yi duk cewa da suka yi duk taimakon da suka yi jama'a hakika Allah Ubangiji zai taka musu a kansa kai har ma abin da suka ce wa kansu abincin da suka ci tufafin da suka sa in dai suka sa shi da nufin cewa ni'ima ce Allah ko musu suna gode wa Allah kanta Allah zai saka musu da alheri a kai wa hum fil ghurfati aminu kuma su waɗannan gobe a lahira amintattu ne suna cikin benayen aljanna sai na ali bin abi talib karramallahu wajha yace wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna fi jannati la ghurafan إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها wato akwai gine-gine ko kuma benaye a cikin aljanna waɗanda Allah ya gina su daga garan kana ciki kana ganin na waje wato na waje yana ganin su ba zai ganka ba mun kai kana iya ganin su ba na dai waje da duka dai yadda aka shirya su kan za a gani wani waje ga na ciki na ciki ga na waje amma Allah saboda rubin asiri a fili kai kana kana ganin duk abin da ke wajenka sai kuma ba wanda zai ganka don ya cika maka ni'ima haka sai na ali bin abi talib yana ce yura buhuruha min butuniha butuniha min butuniha fa qala arabi liman hiya wa ila dalil al-qawl yake wa zalla sallallahu alaihi wa sallama ya manzo Allah liman hiya wane ne mai wannan wato waɗannan gidaje za a ba suwa yadda ainihin sauki ne waɗanda za su samu za su same su masu wasu abu ne sababin su ne sauki ne yace su wane ne yace liman tayyaba kalam duk mutumin yana ga mutane kalma da kyau wato baya faɗin alfasha ko kuma ya kuma maganganu ko ya tashar magana cikin haddancensa da mutane mutumin ne yana gaya mutane magana masu daɗi wanda ya daɗaɗa kalmominsa ga mutane yana da rabar ko'annan gine-gine wa at'ama at'ama da mutumin da yake da abinci ga mabukata wanda ya sadaka da ko da roma ɗaya to yana da rabo a cikin waɗannan yanayi wa adama siyama da kuma mutumin da ya dawwama azumi dawwamar azumi kuwa in kayi kwana wato kayi azumin watan ramadana kwana talatin kayi wata kwana shida na watan abin nan na watan shawwal kaga kayi azumin shekara kayi azumin da a gamta siya ko kuma kana yin azumi wato kowane wata kana kwana kana kwanaki uku a cikin kana yi to kaga kowane wata kana kana kana yin azumi kwana uku uku a shekara nawa kenan watanni goma sha biyu wato duk shekarar da kai ta kai ta tauri saboda haka kai ma dai gaba ki daya tana cikin waɗanda sun dawama fiya da nema mutum yana dawama fiya kwanakin da aka ce a azanta kamar su muharram da kamar su rajab da kamar su zulhijja da su zulhijja duk kwanakin da aka ce za a yi su a cikin su duk kana yi insha Allah kana cikin waɗanda sun dawama wato azumin ukun nan suna da rabo cikin waɗannan gine-gine na aljanna waɗanda annabi ya kwatanta su saboda kyansu da kuma girmansu. Wato na ɗaya dai shi ne mutum ne na kyautata magana ga mutane ba a jin kalma mummuna daga baki ce. Na biyu mutumin da yana ciyar da masu mabukata na abinci. Wato koya yake yana da arziki ba shi da arziki amma yana da himmar yin sadaka ko kuma yin kyauta to mutumin nan shi ma yana cikin su sai dai kuma na uku shi ne mutumin da wato yana azumi wato ya zarwa azumi to wasu malamai sun ce ai dawamar azumi din nan ba wai duk kwanaki a'a duk shekara in azumi ya zo ka yi azuminsa ka kula da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa har ka gama misali dai ka yi azumi ka yi kamun kai daga faɗin abubuwan da za su kamar rafar da safa da duk abin da Allah ya hana ba za ka yi a cikin azumin nan ba kuma duk abin da wato na abin halannen abu da Allah ya hana maka dama sai baka yi azumi lokacin azumi za ka ƙara nisantar da shi daga gare ka abubuwan da aka ce ka yi kuma kana yi ka gani in ka dawwama akan wannan har ka gama azumi ma'ana dai azumin ka ya kasance daraja uku na ɗaya ka bar ci ka bar sha ka bar saduwa da iyali ka ga wannan shine darajar farko na biyu shi kuma duk abin da Allah ya haramta maka na gaba ko da baki da ka nisantar da kan ka nisantar ka nisantar da kanka da gare su wato sabo wanda ake yi da gaba ko duk ka nisance shi wannan shine azumi na daraja ta biyu sai kuma azumi na uku shine cewa ka kiyaye zuciyarka wani alama na shirka ko kuma wani abu da za ka haɗa shi da alƙiƙilafi har sai da shi zuciyarka ba za ka sa wani abu daban ban da Allah a cikin zuciyarka ba wannan shi ke da daraja na uku idan irin waɗannan wannan azumi ka samu to kaga ka dawwamar da azumi ko ba ka yi waɗancan na azumi ba amma saboda abin da zai rai za ta dogara a kansa sosai shi ne zai ka aikata abin da za ka iya aikata shi ɗin nan ko wato ramadan da sitta min shawwal ko kuma kwanakin daren wato azumi wanda nan ya kwaɗaita mu mu yi su sannan mu yi abin da za mu iya daga cikin su kuma mu kiyaye ramadana Allah ubangiji sai ya ba mu wato yawmal qiyamati aljanna da kuma waɗannan gine-gine da aka ambata a cikin ta kuma yardar Allah a yafi waɗannan gine-gine ma duka daraja.
والذين يسعون في آياتنا معاجلين أولئك في عذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجلين فلوين da suna ƙoƙarin rushe ayoyinmu suna ƙoƙarin su ƙayyata ayoyinmu kuma su tara mutane akan rashin biyayya waɗannan fil azabi muhdarun abun halartawa ne cikin azaba gobe a lahira Allah wani ne ta fi wuta
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل فشرف يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له Allah Ubangiji in ya so ya yarda zai ba cikin bayansa wanda yake yarda da shi arziki mai yalwa wani kuma sai kuntata mishi.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه duk abin da kuka ciyar da shi kuwa duk abin da aka ciyar da shi gobe a lahira wato abin da ka yi sadaka da shi ka ciyar da shi Allah zai mai maka gurbinsa nan da nan a nan duniya Allah sai za ka iri shi a ninke wato za ka fiye da abin da ka yi sadaka da shi ko kuma ka yi ciyarwa da shi gobe a lahira kuma sakamakon ka yana nan a wurin sa wurin ubangiji وهو خير الرازقين ubangiji shi ne mafi wato mafi arzikawa da abin da kai kana ba mutane ma'ana dai lokacin da kana wato kana kyautata mutane kana sadaka ga fakirai ka kaddara dai Allah kuma abin da ya yi ya baka ya fi wannan saboda haka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ka ga sadakan da kai da godiya da kai da jin ba zuciyarka cewa Allah ubangiji ya baka abin da ya fara shi duka godiya ne kuma Allah zai saka maka a kansu fiye da abin da kana so
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون to wasu daga cikin wato laraba wasu suna bauta ma gumaka kamar su lata da uzza da manata da hubal da na'ila da isa da dalhalaka da wud wa suwa wa yahud wa ya'uq wa nasr da makamantan da dalhalaka wasu kuma suna bauta ma wato mala'iku wasu suna bauta ma aljannu wasu suna bauta ma taurari wa annahu huwa rabbu shi'ra wato shi'ra wannan al'abu da kuma wannan shi'ra aljamaniya to waɗannan mutane duka masu bautawa abubuwan nan da aka ambata za a da su a gaban sauke a tambayi waɗanda aka yi wa bauta shin waɗannan gare ku suna bauta ko da kuke musu bauta muku to shi ne nan Allah wani da yawan na iya ranar da zai tara su su waɗannan masu bauta gunki da waɗanda suka bauta mishi gumaka ko kuma almalaiku zai tara su wurin da dukansu sannan rannan sai ce wa mala'iku a haula ya kun kami a hudu wayannan suna bauta muku ku ne kun ce muku su bauta muku haka ne mala'iku sai su ce ai ya ubangiji kai ka halice mu ka san mu ba mu da wani abu sai abin da kai ka faɗa ba mu da wani zaɓi sai abin da ka zaɓan mana ko mun yi ko mun ta sani haka isa in an tambaye shi ya ce zai ce ubangiji ya rabbi ya ni zan faɗi haka ha ba zan ya muku su bauta mini ba ni da uwa ta ainihin ni na san matsayin na cewa ni bawon ka ne kan zuwa da ƙarshen abin da Allah ya ambata cikin suratul an'am sunna قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم sai su ce ya ubangiji subhana sarki da ɗaukaka ya tabbata a gare ka kai ne mafikincin mu maimakon su kai ne wato ka san mu fiye da su waɗannan da suka yi mana karya da sun san cewa mu ba mu da zaɓi cikin duk abin da muka yi da ba su zaɓi da ba su yi karya ba bal ka ni abu jin sun kasance suna bauta ma aljannu
أكثرهم بهم يؤمنون yawancin su suna imani da aljannu ba suna imani ne da mu ba har in sun je jeji za su kwana a wani wuri wani wuri a jeji kaga mumini in ya je a jeji zai kwana zai ce Allahu rabbi la ushriku bika shay'a ko kuma la sharika la sai kwana amma su sai su ce a'udhu bi sayyidi hadha wadi ko kuma dai wato suna suna neman tsaro ko kuma tsari daga shugaban wannan wuri wannan jeji ko kuma wannan tafki ya suna nufi aljani aljani babba din nan suna ne ya tsare su ya yi kira su kuma ya ba su mafaka ko kuma zai ba shi ya ba su protection daga abin da suke yin tsoron sa to sabanin mu'mini mu'mini ko in sun je wani wuri da abin da ake kamar yadda sun ga annabi yana yi الله الله ربي لا أشرك به شيئا وكما الله ربي لا شريك له وكما الله ربي لا أشرك به شيئا sai shi ne sun ga abin kwana daga nan ba abin da zai same shi har ya tashi koma gida. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا صلاتنا وقنا ودعاءنا وتوسلنا وتوفيقنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على